إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وسمع وطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله فاتقوا الله حق تقواه وألموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وألموا أن الله غفور حليم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير أيها المصلون فلا تكاد تقع منكم الفتنة أو الهزيمة حتى يظهر الخبيث من الطيب والرديع من الصحيح أن يظهر المنافقون وضعفاء الإيمان والجهال من المؤمنين الصادقين في إيمانهم عباد الله كلما تعمل النصوص الشرعية والتاريخ الصحيح في الإسلام يجد ويفهم أن آخر الزمان يجاء بالفتن والملاهم وأشياء المنكرة القبيحة من الأقوال والأفعال ومن مظاهر الفتنة عباد الله فتنة آخر الزمان القول على الله بلا علم القول بالجهالة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وسيجد في هذه الأمة من يكذب النص ومن يكذب الجيل الأول من الصحابة والتابعون السابقون الأولون ومن يكذب ومن يكذب بالكذب صراحة قل أرأيتم إن أكد الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نبين لهم الآيات ثم هم يصدفون وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنه في ذكر شرور تهدف في آخر الزمان وقد وجد بعضها في أيامنا هذا يا يا معشر المهاجرين خمس كسال إذا ابتليتم فيهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم يظهر الفاحشة في قوم قط حتى يلعنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة والجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا, ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهدا الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم ومن لم يهكم أي وما, وما لم تهكم أئمتهم بكتاب الله وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم وعن محمد بن آه بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت إذا فعلت أمتي خمس عشر كسال أو خصلة حل البلاء قيل وما هي يا رسول الله إذا كان المغنم دولة والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وأطاع الرجل زوجته وآقى أمه وبر صديقه وجفاء أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمر ول- ولبس لباس الفقر والتكذب القنايات والمعابث ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقوا عند ذلك بريه حمراء أو خصبا أو خصفا أو مسكا كما قال عليه الصلاة والسلام وقال ابن القيم رحمه الله تعالى اشغل نفسك فيما يعنيك دون ما لا يعنيك فالفكر فيما لا يعنيك باب كل شر دود الطائي واحد من السلف هذه الأمة يعاتب نفسه قائلا ويقول بنفسه هو قائل بنفسه يا داود من كاف الوعيد قصر عليه البعيد ومن طال عمله قصر عمله وكل ما هو آت قريب وألم يا داود أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشعوم وألم يا داود أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إنما يندمون ما يكلفون ويفرحون بما يك- بما يقدمون فيما عليه أهل القبور يندمون عليه أهل الدنيا يفتتون فيه يتنافسون وعليه عند القضاء يك- يقتسمون وقال محمد بن يونس رضي الله آه رحمه الله تعالى سمعت زهير بن نعيم البالي قال قال له رجل يا أبا عبد الرحمن توصيني بشيء قال احذر أن يأخذك الله وأنت على الغفلة ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرناه فنعم القادرون وويل يومئذ للمكذبين أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ki bashi da abokin tarayya a sammai da kasai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullahi farin jakada bawan Allah ne kuma manzo ne zuwa ga duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira kuma wanda ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa tsayawa kan bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a faɗage da kuma ɓoye mu sani cewa Allah ta'ala yana kallon mu yana kula da mu yana muraƙabar mu a dukkan ayyukan da muke aikatawa saboda haka mu kiyaye shi mu san kuma shi Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan kau da kai ne kuma Allah da kansa yake cewa ina tsoratar da ku kaina inji Allah domin makomarku gaba ɗaya tana gare ni bayan nan yayin uwa ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah mai girma da buwaya wannan wasiya ce da Allah ta'ala ya fara ta da kansa ko malamai suke mata kirari da wasiyan mutanen farko kuma wasiyan mutanen ƙarshe shine Allah ta'ala yake cewa mu kiyaye dokokin Allah a duk inda muka tsinci kawunanmu bayan nan yayin uwa yau muna biyu ga watan jima'a nisaniya wata na shida cikin jerin gira watannin musulunci shekara ta hijira tana da 1442 kuma wannan kutuba ta mu ita ce kutuba ta 60 daidai a jerin gir kutubobin da muka gabatar a wannan masallaci kuma ita wannan kutuba ta yau ta tattauna ne kan irin abubuwan da suke faruwa a irin wannan zamani wanda suke zamantowa fitina da tashin hankali musamman game da masu imani da kuma nuna alamun duniya ta zo ƙarshe da kuma irin alamun da shi manzon wannan al'umma yake bayyanawa idan duniya ta zo ƙarshe dama tana zuwa da irin wannan alamomi fatan mu Allah ta'ala ya samu cika da imani bayan nan yayin uwa mu sani cewa a ba boyen abu bane abu ne sananne wanda shi ƙarshen zamani iya zuwa da fitintinu da rugujewar alkhairai da bayyanar miyagun abubuwa daga cikin kyawawa da kuma bayyanar munanan abubuwa daga cikin abubuwan da suke da inganci da kyau hakanan idan ƙarshen zamani ya zo ana samun bayyanar munafukai da masu raunin imani da jahilai daga cikin mumine na kwarai masu gaskiyar imani dukkan mutumin da yake ta'ammuli da nassosi na shari'a da ingantaccen tarihi a musulunci zai fahimci cewa dukkan ƙarshen zamani iya zuwa da fitintinu da abubuwa na tashin hankali da rugujewar imani da abubuwa da suke da abubuwan kyama wanda shari'a ta kyamace su daga cikin maganganu kuma da ayyuka daga cikin irin abubuwan da suka bayyana a ƙarshen zamani wanda suke zama fitina da kuma abubuwan da suke nuna cewa babu shakka an zo ƙarshe domin ana aiwatar da abubuwa bisa jahilci ana aiwatar da ayyuka bisa son zuciya daga cikin irin manya-manyan abubuwa da suke bayyana a yau akwai alƙawlu alallahi bila ilm shine magana game da Allah ba tare da ilimi ba mutum ya zo ya dinga sheƙa ma wa Allah ƙarya iyayen ƙarya da addini iyayen ƙarya da sunna iyayen ƙarya da alƙur'ani iyayen ƙarya da addini wannan babu shakka alamu ne na cewa ƙarshen zamani ya zo don domin dukkan mutumin da bai jin kunyan Allah bai jin kunyar ma'aikin Allah iya ƙarya da addini babu shakka ba shi da imani wa'ansu har rantsaran za ka ji suna yi bisa kare ra'ayinsu da kuma son zuciyarsu kuma duka ana kira da da'awar addini kuma daga wannan ƙarshen zamani iya zuwa da wannan fitila alƙawlu alallahi bila ilmi daga ciki akwai alƙawlu bi jahala akwai magana da jahilci haka kawai mutum zai ce Allah ya ce annabi ya ce idan ka ce nuna ma gunda Allah ya faɗa ba zai nuna ma ba idan ka ce nuna mun gunda manzon Allah ya faɗa ba zai nuna ma ba iya faɗa domin kare martabarsa ko ra'ayinsa ko wani abu da ya sa a gaba yake gani shine manufarsa ta rayuwa saboda ka irin wannan duka mu dinga ta'ammuli da cewa ƙarshen zamani iya zuwa da irin wannan shi yasa Allah ta'ala ya ja kunne mu cikin suratul a'raf yake cewa qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha ma batana wal isma wal baghy bi ghayril haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun manzon Allah ka ce da su ubangiji na ya haramta min alfahasha shine dukkan wata mugunyar magana da baki zai furta ma zahara minha ma batan abinda zai bayyana da abinda zai boyu wal isma ubangiji ya haramta aikin zunubi wal bagya ubangiji ya haramta zalunci wa an tushriku billah ubangiji ya haramta shirka malami da zulbihi sultana abinda Allah ta'ala bai saukar da hujja wajen aikata shi ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuma ubangiji ya ce a faɗa wa duniyar musulunci ya haramta magana game da Allah bisa jahilci Allah ya haramta magana game da shi bisa kai abin da baka da ilimi a kansa kuma suratul isra ta ba mu labari Allah ta'ala yana cewa wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula cewa kar ka yadda ka dage ka naci ka kafe kan abin da baka da ilimi kan shi domin shi wannan ji da kuke gani as-sam'a wal absara cewa ji da gani da zuciya duka Allah ta'ala ce zai tambaya kansu a gobe alkiyama mu sani ya ƴan uwana masu albarka za ka samu a cikin wannan al'umma a yau mutumin da zai buɗe baki ya karyata nasi domin son zuciya musamman abin da ya shafi rashawa da cin hanci da abin da ya shafi riba da abin da ya shafi samun kuɗi ta hanyoyi mafiya sauƙi ga 'yan adam amma kuma ba a san haɗarinsu a cikin shari'a ba ba a san haɗarinsu a gobe alkiyama ba za ka ji mutum iya ƙoƙarin halatar da haram iya ƙoƙarin halatar da kuɗin ruwa iya ƙoƙarin halatar da riba iya ƙoƙarin halatar da interest wanda bankuna suke jefawa a wa'ansu daga cikin akawun ɗin mutane iya nema ya halatar da abin domin abin ya yi daidai da ra'ayinsa ya yi daidai da sarransa to duk mutumin da ya halatar da abin da Allah ya haramta kai tsaye ya ƙaryata nassin alƙur'ani kuma ya ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da shi a yau domin irin bala'in da al'umma ta shiga wajen neman kuɗi da san tara kuɗi to akwai mutane da suke haramtar da halal ba su suka da suke bahiwa daga kungiyoyi daban-daban ko gwamnati akwai mutane da sun halattarwa da kansu wannan hani an mari'a kawai suna ganin ko sun mutu kamar Allah ba zai tambaye su aka ba kuma shi bashi bashi ne ko agun dan adam ko agun gwamnati ko agun kafiri ko agun musulmi bashi bashi ne ba wanda zai zare kafasa salin alin a gaban Allah a gobe alkiyama wallahi tallahi sai an biya masa bashi ko an biya masa da dukiya a duniya ko a biya masa da ayyukan ladansa a gobe alkiyama dukkan wanda zai ci bashi ya kwana da wannan sanin bashi ba a cin sa a wanye lafiya a gobe alkiyama akwai masu tsare ta nassi game da irin wannan wa man yukazzibu jilil awwal min sahaba wa tabi'in akwai kuma wanda suke karyata ibon farko na wannan al'umma da kan sahabbai zuwa tabi'ai domin sun ga ra'ayinsu shine haka ko neman kuɗinsu shine haka ko tallata ra'ayinsu shine haka a dinga zagin magabata da faɗa musu baƙaƙen maganganu da kuma sunan addini wannan ba daidai bane iya cikin alamun ƙarshen zamani wa man yukazzibu bil qadar saraha a cikin wannan al'umma akwai mutumin da zai karyata kaddara karara Allah ya kaddara abu bayan da za a yi abin bai yiwu ba masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun duk abin da ya faru da sanin Allah da iradarsa da sonsa amma ka ji wani iya ne mai kakaba wani dan adam irin abin da Allah ne kadai yake da ikon aiwatar da shi a duniya ba mai aiwatar da wannan in ba Allah ba to wani iya cikin irin abin da suke bayuwa na musibu a ƙarshen zamani Allah ta'ala yake cewa qul ara'aytum ku bani labari in akada Allahu sam'akum idan Allah ya rike jinku kowa aka waye gari ya zama kurma ya zama bebe ba ka jin kowa kowa baya jinka wa absarakum aka waye gari kowa ya zama makaho Allah zai iya wa ma zalika lillahi bi aziz a waye gari kowa ya ne ba ne ganin kowa wa katama ala qulubikum Allah shi ku bar labari idan an yi waye gari kowa Allah ya rufe zuciyarsa ba ka ganin alkhairi in ba shari ba ba abin da zai bayyana a gabanka to sai Allah yake cewa a tambaye ku man ilahun ghairullah ya ce kun bi wa kuke da shi ba Allah ba da zai dawo muku da shi in dai ka san an Allah ya dauke ma ji da gani ya kibe ma zuciya ba ne dawo da sosai Allah to ka bi Allah ka bi dokokinsa ka yarda shi kadai ne abin bauta kuma shi kadai ne mai tsara rayuwa kuma shi kadai ne za a bi umarninsa a zauna lafiya sai Allah ta rake cewa unzur duba ka gani mana kaifa nubayyinu da umul ayat yadda muke bayyana musu ayoyinmu a karanta a fassara amma bayani amma sharhi amma sun mahum yasrifun ga sunan sun bauɗewa gaskiya ana nusar da su hanyar kwarai amma suna bauɗewa wa ya qaumi mali ad'ukum ila najat wa tad'unani ila nar ana kiran ku zuwa ga tsira zuwa ga tafarki madaidaici amma kuna kokarin kira da kai kanku zuwa ga halaka wannan ba daidai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare da shi daga cikin irin sharukan da suke bayuwa a ƙarshen zamani yake cewa wa an sa abubuwan ma ga su idan ya nuna mana su manzon Allah yake cewa ya ma'ashiral muhajirin ya ku taron muhajirai khamsu kisal akwai wa'ansu tadoji guda biyar har in Allah ya kaddara rayuwanku ta kai kuka gansu da idanku to wa uzu billahi bihinna ku nemi tsarin Allah da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin irin abubuwan nan guda biyar da ya ce mu nemi tsarin Allah game da su abubuwan ga sunan sun bayyana a wannan zamani lam tuzhir al fahisha fi qaumin qattu al fahisha bata bayyana cikin al'umma ba hatta yul'inu biha har sun zo suna bayyana alfashan ba sa jin tsoron Allah ba sa jin kunya illa fa shafi maba'un fa ce annoba sai ta yaɗo a cikin su yanzu ka duba yadda ake alfashi a cikin al'umma bazun nan wayewar garin nan akwai wani babba daga cikin jami'ai na wannan jiha yake ba mu labarin cewa report din da ya fito a kwanan nan akwai yara ƙanana mata 'yan shekara sha biyar sha shida ana ɗauko hayarsu daga wa'ansu garuruwa wa'ansu kuma 'yan wannan garuruwan ne suna zuwa hotel hotel gunda baki suke sauka ana ɗaukan su ana zuwa ana lalata da su abin da ya bayyana ingantaccen rahoto ya zuwa gwamnati take bayyana irin abin da ya zo mata a rahotance a ƙasar da ake kiran sallah sau biyar a kullum ƙasar da ake karanta alƙur'ani kullum ake zakka ake azumi ake da'awa amma 'ya'yan musulmi ne suke wannan aiki idan ka tattaro guda ɗari cikin wannan yara guda tamanin da biyar duka 'ya'yan musulmi ne kuma an sani wata uwar ta san yatta za ta yi wanka ta saɓi jaka ta fita ba ta aike ta ko ina ba ta je ta dawo ta kama ta ɗan sabulu ko ɗan goro ta bata kuma cikin ta raba da ita gobe haka za ta yi a wannan ƙasar haka ake aikatawa mun sha buga misali musamman lokacin aikin gona idan ka je tashoshin gona nan da ake iban ma'aikata ake tafiya gona da su za ga mata wata matan aure ce kwahiwa ba ta yi ba wata baliga ce mutum zai zo ya tsaya da mashin din sai saki mata ya tafi jeji da su da su za su masa aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyayi keɓantuwar mata da maza matukar ba muharraman juna bane ko ba marautan juna bane manzon Allah ya faɗo na sama da gu- adadin ba shi da iyaka a cikin nasoshi a gari na musulmai ake irin wannan fasadi a ebi mace wanda kai baka san ta bata san ka ba da niyyar za ta ma aiki ka ɗauke ta a mota ko a mashin ka fita da ita jeji da kai sai Allah sai ita babu abin da zai fara babu irin abin da ba zai faruwa ba a irin wannan gurabe ga shedan ga kuma irin abin da duniya ta lalace na san san zuciya da sauransu to saboda ka idan alfasha ta yada a cikin al'umma yan uwa to a jira irin sakamakon da za ta dawo da shi za a yi ga cikin takura da bala'i da irin abubuwan da al'ummatan da ba su san shi ba da suna ma wallahi ba su san shi ba amma zunubi mu yau ya jawo mana shi abu na biyu wal auja da jinyoyi lam takun madad fi aslafihim wanda magabatan ku ba su san sunan su ba dan shekara arba'in da ya mutu ko hamsin ka taso shi yau ka lissafa masa wasu jinyoyin wallahi bai san sunan su ba sunan su ma bai taba ji ba domin a lokacin sa ba yi su ba amma a yanzu ga sunan kullun karuwa suke yi daga an je an yi test an gwada sabuwar cuta ta zo sabuwar jinya ya zo duka zunubai da cin riba da rashawa da zinace-zinace da luwaɗi na rantse muku da Allah suna zuwa da irin wannan bala'in kamar yadda dukkan nasosin sun nuna wannan mu sani abu na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a al'umma ba za ta zamto ba tana tauye mizani walan yanqusul mikyal annabi guda aka turo mursali akan mas'ala ta tauye mizani annabi shu'aibu alaihi salam wa ila madyana akahum shu'aiba wa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai ce wala tanqusul mikyal wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akafu alaikum adhab yawmin muhit wa ya qaumi awfu al mikyal wal mizan wa la tabqasu an-nas ashya'ahu annabin Allah akan wannan mas'ala Allah ya turo shi da risala da manzanci akan wa'azi da jan kunne game da tauye mizani da tadafi fil mikyal amma a yau wannan shi ma ya zama cin kasuwa algus da tauye mizani a kowane tsari mai awon kwano ne mai awon lita ne mai sawa a skeli ne mai aikin karfi ne na awa awa ne na yini ne kowa iya tafi bilmikiyar mizan har ma'aikatan gwamnati har ma'aikatan kamfanoni wanda za a ɗauke ka awa bakwai a yini awa takwas awa biyar amma baka cikawa wannan iya cikin tatafif iya cikin tauye mizani wanda Allah ta'ala ya haramta wannan ya turo manzo su kutum akan wannan to duk al'ummar da take wannan inji manzon Allah yace illa ukizu bi sinin sai an rike su da wahalar rayuwa da fari wa shiddatul mauna da dandana kuda wajen rayuwa tsadar abubuwa ga kudi amma bukatar ka ba za ta biya da shi ba to abin da yake jawo wannan ha'inci da ta dafi fil mikyal mizan wa jawru sultan alaihim kuma tauye mizanin au da cutar ma'auna iya sa shugabanni su dinga zaluntar hukuma walam yamna'u zakata amwalahum al'umma bai zamto suna hana zakkar dukiyarsu ba illa man awqafa face sai Allah ya hana sama tayi ruwa walau lal baha'im lam yumtiru manzon Allah ma ke cewa ba dan dabbobi ba wani lokacin ruwa ma ba zai samu ba abu na biyar walam yanqudu ahadanillah al'umma ba ta zamto tana warware alƙawarin Allah ba tana warware alƙawarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama illa sulida alaihim aduwwun min ghairihim sai an sallada musu makiyinsu a kansu a ɗauko makiyinku a ɗora shi a kanku ya dinga gasa muku aya a hannu to abin da yake ja wannan fancili da qur'ani da fance kai da sunna iyaka wannan a gidanka ka kasa aiwatar da sunna a rayuwarka ka kasa aiwatar da sunna a kanka da iyalinka to rashin aiki da nassi a lokacin da zaka iya yi to iya haifar da makiyinka ya zama shugabanka ya dinga gasa ma azaba bayan da zaka yi wa malam ta kuma aimatu bi kitabillah abu na biyar manzon Allah ke cewa in dai kun samu dama ba ku hukuntar da kanku da alqur'ani ba ya zama to kuna izgili ma da abin da Allah ya saukar din illa ja'ala Allahu ba'suhum bainahum fashi Allah ta'ala ya sanya yakin ku a junan ku wannan kungiya tana tana harewa wannan wannan tawaga tana cin zarafin wannan wannan shiga gidan rediyo ya bata wannan wannan ya kafirta wannan wannan ya zaji wannan to abin da yake ja wannan izgili ga alkur'ani da kuma rashin samun dama in ta samu wajen aiwatar da shari'a da shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin magabata ke cewa manzon Allah iya cewa idza fu'ilat ummati kamsa ashar kasla idan al'ummata suka aikata wa su tadoji guda goma sha biyar halla fi halbala to su saurari tashi hankali zai zuwa musu ta ko'ina min kulli fajin amik in dai al'umma sun kasance cikin wannan to wallahi manzon Allah ce su saurara su gani irin tashe tashe hankalin da zai same su Allah ne kadai ya sani abu na farko masu ke cewa manzon Allah wa mahiya jikan sayyidina Aliyu ne ke tambayar manzon Allah wa mahiya ya rasulullah manzon Allah ke cewa idza kana al-magana dawla idan har dukiyar mutane ta amana ta jagoranci ta shugabanci ta zama daula yan tsiraru ne kaɗan suke juya ta mafiya yawa daga cikin al'umma ba sa jin ɗanɗanon dukiyar to manzala ce ku saurari bala'i yana zuwa yanzu yaya muke a wannan lokacin gran na ƙasa yanzu an tabbatar da cewa kashi 25 na al'ummar da ke ƙasar nan ba su ma kai kashi 25 ba kusan su ne suke ebe kashi 90 na dukiyar da ake samu a ƙasar nan ministoci 'yan majalisu gwamnoni da abin da ya kama da waɗannan amma miliyoyin al'umma an baka cikin wancan kilik din to kai ɗanɗanon samun dukiya sai dai ta sata ko ɗan abin da zaka yi na aikin gwamnati a biya ka amma zancen walwala da jin daɗi da irin abin da Allah ya halattar a ƙasar ka ka ji daɗi da shi to an haramta mai shi an halattar wasu tsirarun mutane su kadai za su yi kiɗan su su to lokacin da manzon Allah ke faɗar wannan magana iya faɗa ne da wahayi na Allah yake faɗa wa duniya har in dukiyar al'umma ta haɗaka ta ƙasa ta jiha ta local government ta zamto ɗaiɗaikun mutane ne tsiraru sun mai da ita dukiyarsu kamar ta gado to manzon Allah ya ce wala ba zai bar kowa abu na gaba wal amana maganama idan an baka amana kuma ta zama ganima ɗaiɗaikun mutane suka haɗu suka baka amana a'a amana ce ta al'umma aka damƙa ma amma ka mai da ita ganima abin da ka ga dama za ka yi to manzon Allah ce ku saurara bala'i yana zuwa wa zakati magrama idan ba da zakka ya zamto kaman bashi ana ba da zakka ba a so to shi ma manzon Allah ce ku saurara tashi hankali iya zuwa wa min al-a'rab man yattakizu ma yunfiqu magraman wa yatarabbasu bikum dawa'ir idan manzon Allah ce laraba an ku kawo zakka his dauka kamar wani haraji aka dora musu dan dole wani iya da dukiyar da zai bada zakka ma wala baya yi a naira miliyan guda fa naira miliyan zakkan naira miliyan naira dubu ishirin da biyar ne sai mutum Allah ya mallaka mai miliyan arba'in ta shekara a gunsa sannan zai ɗau naira miliyan ɗaya haƙƙin Allah ya bayar shi kenan abin da ake bukata a gunsa kenan amma da yawa zakar ba ta yi ba in ma za a yi tan sai an dinga mata wani wayo da dibara da kwaskwarima da sa duk sai shigo ciki al'ummar musulmi suna aikata wannan aikin akwai wanda suka mai da zakar ma biki ya je gidansa ya ɗauki dukiya masu ya biya iyalinsa shi ma idan lokacin zakkarsa ya zo gidansa ya ɗauki dukiya ma dutse biya iyalinsa da niyyar zakka Allah ana masa wayo ne ba a yi wa Allah wayo wanda Allah ya ce ba su zakka ga sanar cikin sulta tauba inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amirina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabil wa bin sabil mutun takwas ko da kuna fada da su ba ku ga muciji in dai zaka fidda zakar da Allah zai karba ya ba su zaka biwa ba ruwanka da su aikin Allah kake yi to duk al'umma da suke yi wa zakka wayo to manzo Allah ce ku saurara akwai tashi hankali iya zuwa wa da ar-rajulu zawjatahu wa wa aqa umma duk lokacin da aka samu mutane suna yi wa matansu da'a suna cutar da mahaifansu to shi ma manzo Allah ce ku saurara kamu daga Allah iya zuwa wa barra sadiqahu wa jafa'a ba duk lokacin da mutum yake girmama abokinsa kuma yake cutar da mahaifinsa to shi ma wannan manzo Allah ce ku saurari bala'i yana zuwa wartafatil aswatu fil masajid idan lokaci yayi ana daga sautuka cikin masallatai ana shautin da hayaniya masallaci ya zama dabar siyasa da faɗar ra'ayi to manzo Allah ce ku saurara Allah ba zai kyale ku ba wa kana za'imul qawm arzalahu idan a dauko can wani mutumin da bai san kabli da ba'adi ba a ce shine shugaban ku addini dole haka za ku yadda ya jagorance ku to shi ma mazan Allah ce Allah ba zai bari ba wa akrama rajul makafata sharri idan ya zanto ana girmama mutum dan tsoron sharrinsa mutum ne mara kirki amma tsoron sharrinsa da bala'in sa yasa na girmama shi to shi ma mazan Allah ce ku saurara musiba tana zuwa wa shurbatul kam idan shan giya ya dawo a cikin mutane ko ina giya ko ina kwaya ko ina benelin da sauran kayan maye to manzon Allah ya ce ku saurara Allah ba zai kyale ku ba walubsu libasul fakr idan al'umma suna sa tufa ta alfahari mutum ya dinka tufa ta alfahari iya daga wuya iya daga kai iya doro ya sanya tufa iya alfahari da ita to manzon Allah ya ce Allah ba zai bari ba wattakatul qanayat wal ma'ari ku riki kida da waka mota kida gida kida masallaci kida waya kida waka Allah ba zai bari ba wal wal wal ana ashru hadhihi al umma awwaluha idan ya zama to karshen wannan al'umma ta la'antar farko mutum iya zagin sahabbai iya aibata su a yanzu to babu shakka Allah ba zai bari ba sai manzon Allah ke cewa falyartakibu inda zalika rihan hamra in irin wannan abubuwan suna faruwa ku saurara za ku wata iska ta bala'i in ji Allah ta doso ku au kasfan au maska ko kisfewa ko shafi albarkar abubuwa yanzu me ba a cikinsu a ciki iska ta musifa ta doso daga cana sama da shekara guda amma har yanzu ba wanda ya shiga cikin hayyacinsa tun daga labarin bullar corona shekara guda ya cir a watan februari na bara har yau din nan ba mutumin da zaka ce ɗari bisa ɗari hankalinsa yana ya kwanta bala'i ne da saɓan Allah da cin rashawa da haram da zina da luwaɗi ya ja mana wannan musiba za a aikata ba a nisan duniya amma da yake irin wannan abubuwan ba inda ba a aikatawa sai Allah ya ziraro da hita iska ya zo inda ba ka zato ya same ka kuma me zai ma bala'i zai ma musiba me ya haɗa china da abin da ya shafi saudiya wannan musiba sai da ta zamto ta haramta wa dukkan musulmi aikin haji a bara aikin haji duk kasashen duniya ba wanda ya je aikin haji a bara akan musibar saban Allah ta jawo mana ɗaya daga cikin arkanul islam ya sara Allah ya yi fushi ya ce ɗakin nasa ma ba na so ku je ziyarar manzon nasa ma ba na so ku yi ba na so domin kun kazanta zanubi zunubi ya muku yawa alhali ku masu tsarki ne zunubin al'umma har ma yanzu Allah kyamar mu yake yi yanzu ta kai ta kawo sai da aka rufe masallatai wajen sati uku zuwa hudu ba mu zo mun sallar juma'a wannan goma aikin banza ne Allah zai sa rufe masallaci wa man azlamu mimman man a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa safi karabiha wanda ma rufe Allah ya tsine masa albarka amma muna nan muna ji zunubin mu da bala'in san rai da san zuciya sai da Allah ya ce masallaci ma ba na so gozo kowa ya zauna gidansa to mu gane cewa saban Allah ba irin bala'in da baya zuwa da shi zaman mu lafiya wallahi mu kaurace saban Allah mu dawo mu zama musulmi na kwarai duka irin wannan abun manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam ibnu al-qayyim yake cewa ka shagalta da ranka kawai cikin abin da ya dame ka kar ka kafa idonka akan wani idan ka zuba wani ido sai ka gano aibinsa to babu kullu shari'a wannan shine babin da zai bude masa ga kowane shari za ka yi gibarsa za ka yi hasadarsa za ka ci namansa ba abin da ba za ka yi masa ba in dai ka zuba wani ido a rayuwarsa daudu tsa'i ɗaya daga cikin magabata ke zargin kansa da kansa ta ilin na cewa ya daudu ya kai daudu man kafal wa'id kasara alaihi alba'id duk mutumin da yake tsoron azabar Allah to babu shakka zai karanta tafiyarsa inda ka sa gaba a duniya kaza bishin kaza bishin kaza in dai kana tsoron azabar Allah za ka takaita duk mutumin da baya tsoron wa'id to shine zai tsawaita buri wa man dala amalahu kasar amalu duk wanda burin sa yayi tsawo to aikinsa zai takaita wa kullum ma huwa atin qarib duk abin da Allah ce zai zo iya kusa da zuwa yace wa alam ya daud ka sani ya daud kullama yashghirka an rabbika huwa alayka mashaur duk abin da ya shigartar da kai da Allah ka to wannan ya zama ya zama abin da yake canfi ya zama to mashaumin abu wa alam kai sani an na ahalar duniya jami'an min ahalar kubur yake ce duk mutanen duniya ka lissafa su a makwanta kabari duk wanda ga iya motsi a yau to ka rubuta shi cikin wanda za su kwanta a kabari shekara ɗari baya da wahala ka samu mutanen da suke rayuwa yanzu nan da shekara ɗari mai zuwa ba wanda za ka samu a cikin masa rayuwa a wannan ƙasar in ma Allah ya kai duniya ta kai wancan lokacin kowa ya tarkata ya tafi da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba kowa ya tafi yadda kai shekara ɗari baya ba wanda zaka ce gawa ne to a kare shekara ɗari mai zuwa ba wanda zai nuna kai shiga kana sai wani jili sabo ne zai ci gaba da rayuwa a duniyar abinda ka tara ka taske duk su za su yi amfani da shi mai ce cewa inna ma yanda muna alama ya khalaf alama ya khalafun dukkan wanda ya mutu wallahi iya nadama kan abin da ya bari a baya matukar ba alkhairi ya bari ba in dai ka mutu sai Allah ya sama kukan zuci na irin abin da ka bari a baya wanda ba mai alkhairi ba wa yafrahuna bima yakdamu abin da mamaci zai farin ciki da shi abin da ya gabatar na alkhairi wa ma tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah yake cewa a cikin abin da yan kabari suke nadama abin da suka bari a jiya suke nadama a kansu a yau to mutanen da suke duniya a yanzu masu rai to a kansu suke fikintinuwa suke gasa gasar gida gida gasar mota gasar jari gasar wane ne to irin abin da yan kabari in ka ɗauko shi ka ce me bakin cikin ka a yanzu zai ce wallahi na bar dukiya ban alkhairi akan ta ba to kuma akan ta ake bala'i a yanzu akan ta ake kisan kai akan ta ake zuwa gumbokaye akan ta ake cin nama mutum akan ta ake kwana a makabarta ba abin da ba a yi amma yau ka ɗauko ɗan kabari da ya mutu ka ce me na damar ka a rayuwarka zai ce wallahi abin da na bari ban yi wa Allah aiki da shi ba na fi komai da dama a kansa to abin da mu kuma yanzu hankalin mai tashi a kansa kenan Muhammad bin Yunus yake cewa wani ya tambayi ɗaya daga cikin magabata iya ce tusuri kamar nasiya mana ya ce ihzar nasiya da zama ka yi taka tsantsan an yi afwazaka Allah wa anta al-ghafala kar ka sake Allah ya kama kana rafkane ka shiga hankalinka game da Allah in Allah ya riske ka ya ɗauki ran kana cikin gafala to ka shiga uku Allah ta'ala ke cewa ku sani alam na kalo ku mimma in mahi shin bani na halice ku ba daga ruwa mai rauni ine ruwan mani faja'alnahu fi qarari makin na sanya wannan ruwa cikin matabbata shine mahaifa ila qadari ma'alu wanda wannan matabbatar za ta ɗau wani lokaci irin abin da Allah ya so kafin ka fito duniya ila qadari ma'alu fakadarna Allah ce muka kaddara halittar ka zo falimal qadirun Allah ce ma dalla da mu masu irin wannan aiki to amma Allah ya ma wannan ya ce kai abu kaza ka ce ba za ka yi ba ai ba za ka wanye da shi lafiya ba Allah ta'ala ya taimake mu yi mana albarka ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala dukkan bala'ai ya kare mu daga su dukkan kuma alkhairi ya hada mu da su muna roƙon Allah ta'ala ya mana guzurin imani a rayuwar mu Allah ta'ala kada ka sa mu rabu da imani daidai kwayan zarra ya Allah Allah muna roƙonka majinyatan mu gida da su Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka wanda suke cikin wani hali na kuncin rayuwa Allah ta'ala ka fidda mu gaba daya majinyatan mu gida da su Allah ka ba su lafiya Allah duk mutumin da addini ne ya dame shi Allah ta'ala ka cika mana burin mu akan addini Allah ka cika mana burin mu akan addini ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka ka sa ƙarshen mu yayi kyau Allah ka sa ƙarshen mu yayi kyau Allah ka jika mu ka jika mahaifanmu Allah ka jika mu ka jika mahaifanmu ka tarbiyyantar da mu da zuriyar mu ya Allah ta'ala ka cire mu da mu da zuriyar mu ya Allah ka ɗora ma tafarki madidici ya Allah muna roƙonka ya Allah ka bawa ƙasar mu zaman lafiya ka bawa shugabannin mu ikon yin adalci Allah muna roƙonka ka da tsira da aminci bisa manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sa ya umarce mu yi masalati inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصرنا ولا تعن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وكفانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن